الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ليس تلك الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد to kana Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce tilkan rusul wa'annan manzanni ne na Allah tabaraka wa ta'ala ko tilkan rusul manzannin nan da ake fada wato allazina zukiru wa'anda aka ambace su fi surati a wannan surar wa gairiha da ita da waninta daga surori mubtada'un wannan mubtada ne wal habaru labarin shine farran na ba'aram amma suna ganin wato tilka din shine mubtada ar-rusulu wato shine labarin farran na ba'aram ko sai zamo hali ne sai zamo hali ne daga daga gare shi wato mun fifita sashin su ala ba'arin bisa sashi an fifita manzanni bisa sashe bita sisi ta fuska cewa an keɓance kowane manzo bi ma fi gairi da abin da waninsa bai samu ba sun mafassalar ta farila sannan ubangiji ya tsaye bayani akan fifitawar da aka yi musu ko aka wasu a cikin su minhum man kallama Allah a cikin manzannin nan akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zantar bila wasidatin ba da wasida ba wanda yake an zantar da shi ba da wata wasiɗa ba ina waye misalin wanda aka zantar da shi ba da wasiɗa ba ka musa kama annabi musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wa muhammad da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma an zantar da shi ba da wasiɗa ba sai annabi musa an zantar da shi a duru a shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama an zantar da shi ne a rushin al'arshi saman saman al'arshi to warafa a baran wani subhanahu wata'ala ya daga wasu a cikin manzannin nan daraja cin muhammadan sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce wanda ake nufi a nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam darajatin da darajoji ai bi darajatin an daga shi da darajoji ala gairihi bisa waninsa ya samu matsayin da waninsa bai samu ba ka umumin da'awati ya misalin inda aka ɗaukaka shi akan saura duk annabawan da ake aikowa kowanne ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kadai kanan rasulu yub'atu ila qaumihi manzo akan aiko shi ne da zuwa mutanensa kawai wa bu'istu ila nasi a mata shi ya zamo a kiransa ya gama kowa cikin halitta ya shiga cikin kiransa bari wasu suke cewa ai ba sai lalle mutum ba da sai lalle aljani ba har mala'iku wasu ta ce ai duk mai rai ma ya shiga cikin manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wannan manzancin ɗaukakawa ce ga su wanda aka aiko su ɗin gare shi aka aiko shi ɗin gare su da kuma shi kansa wanda aka aiko wasu ta ce ma ai duk wani abu da za a ce wannan bawa ne na Allah halitta ce ta Allah to lalle ko za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na ubangiji zuwa gare shi wanda duk wannan na tashrifi ne daukakawa ne wa hakimin nubuwati bihi da kuma yanda aka cika annabta da shi ya zama ba wani annabi bayansa wata farili ummatihim yanda aka aka fifita al'ummarsa akan dukkan al'ummu kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas wal mu'jizatil mutakathirati aka ba shi mu'jizozi mayawata wanda yake ta wuce a lissafa ba majozu manzo sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa su sun getare lissafin din mai lissafi akbaru har qur'an a cikin mu'jizozin nan da aka bayar ga manzo sallallahu alaihi wasallam mafi girma shine qur'ani da annahu mu'jizatul baqiya domin ku qur'ani mu'jiza ce wadda koyaushe tana nan ba magana karewa a gare ta da balla da na fada kafa kad kullu mu'jizatin minan nabiyina izza izza atwalam tadumi to wankarat ayu mu'jizatu kulli nabiyyin bin qirahu wa mali hazan qirahu muzozin kowane annabi sun kare da karewar zamaninsa amma wannan mu'jiza ta qur'ani ita ba magana karewa tana nan har abada tana nan har abada wa ataina isa ibn maryam al bayyinati ubangiji yace mun bai annabi isa dan maryam mun ba shi hujjoji mayawaita ba mun ba shi mu'jizozi mayawaita da za su tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah kai ya ilmauta kamar yadda aka hore masa raya matattu wa ibra'il akamai ko wanda aka haifa makahu wal abras ko mai albaras wa ayyadnahu mun karfafa annabi isa bi ruhil qudusi da malaika birin fashin sarki shine malaika jibrilu yasiru ma awwasara malaika jibrilu yana yawo tare da annabi isa duk inda annabi isa ya shiga duk inda annabi isa ya shiga to malaika jibrilu yana tare da shi wa hassahu bi zikri abin da yasa aka keɓance annabi isa da ambato a nan litafridil yahudi fi taqirihim domin shi an samu mutum biyu sun bace a game da shi an samu waɗanda suka kai matuka a wajen wulakanta shi su ne yahudawa yahudawa sun zurfafa kwarai a wajen wulakanta shi wa ifradin nasara fi ta'zimi an samu kuma wanda su kuma suka ketare iyaka wajen girmama shi nasara sun wuce iyaka wajen girmama annabi isa har suka yi da'awar cewa ai dan Allah ne ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uduwan kabira walau sha Allahu da Allah ya nufa hadiyan nasi jami'an ya ce ya nufi shiriyar mutane gaba daya magatatalar lazina min ba'dihim da wayanda suka zo daga baya bayan wayannan manzannin da al'ummun su da ba a sami yaki ba tsakanin su da ba a sami fada ba tsakanin su a ihtalafa da ba a samu sabani ba li'annahu sababu me yasa aka saki yaki ko kashe juna ana nufin sabani domin sabanin ai shi yake jawowa sabanin nan shi yake jawowa har ake samun yakan juna wanda suka zo daga bayan su ba da rusuli a bayan manzanni ai ummuhum ai al'umman su da ba su fada ba min ba da ma ja'atumul bayyinatu bayan ko hujjoji mabayyana sun zo musu litilafi me ya kawo haka dan an samu bambancin fahimta tsakanin su watan lili ba arihim bara sai zama sashin su yana dangana sashe zuwa bata dan an samu bambancin fahimta idan ba a dangana juna zuwa bata ba to ai wannan daidai ne daman fahimta ce ta mutum ta yi yadda za ka fahimta ba haka wancan zai fahimta ba a tsakanin sabon manzo Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya akan samu bambancin fahimta amma wannan bai kai ga faɗa ko abin da ya kama da haka ba yakan zamo wannan ga yadda ya fahimta sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali su suka fahimto cewa ƙuru'in da allah ya ambata ana nufin jini amma yar sayyidina abubakar din sayyidatuna aisha da dan sayyidina umar din abdullahi umara da wasu gaggan malamai irin sai zaid ibn sabit suka ce a a ba jini ake nufi ba sarki ake nufi amma wannan sabanin bai kawo zuwa a yi fada ba don wannan sabanin shine sabanin da baya kawo fada a fahimta ce ga yadda ka fahimta ga wanda yawancin ya fahimta kowa kuma an ce za iyaka fahimtarsa ne wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmu wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmu to amma inda banna take zuwa shine dan mutum kawai yayi fahimta ya ce ai duk wanda bai fahimta irin tasa ba ai ba ma ba ma musulmin bane ba ma musulmin bane haka haka kawai ya mai da addinin musuluncin wani gadan gidansu ne sai wanda ya ga dama zai ba ya iya zarewa daga duk wanda ya ga dama ikhtalafu la- walakin ikhtalafu ya dai an samu sabani tsakanin su bi mashi'atihi zalika dan Allah ya nufi a samu sabanin tsakanin su Allah ya nufi a samu sabanin tsakanin su wannan ya kawo aka samu sabanin tsakanin su ثم بين الائتلاف سنة وين سبحانه وتعالى بين أن أكثر مسابقا سكان فقال إيه فمنهم من آمن أن ساموا أشكين سوان نسك إيماني أي ثبت على إيمانه أي وان نسك أولي بس إيمان دمن ظننس دا أنبا وانسو سك بسو أكي ومنهم من كفر أن ساموا أن نسك كافر جي دا قبايا kan nasara kamar nasara sun kafirce ba adal masihi bayan ɗauke annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam walau sha Allah da Allah ya nufa makatatalu da ba za a samu yaƙi ba tsakaninsu ba za a samu saɓani ba balle har a ce an sami yaƙi ba za a samu saɓanin da zai bayi zuwa a ce an sami yaƙi ba takidu wannan an maimaita ne don a ƙarfafa magana cewa da abin da dai aka gani a cikin halitta to don haka Allah ya nufa ba wani abu da ya afko a cikin halitta ba tare da cewa Allah ne ya nufe shi ba sai dai abu da yawa ya afko a cikin halitta ya zama Allah bai so ba shi yasa ake cewa nufin Allah ya saba da sansa yakan nufa abu amma bai so shi ba kamar yadda yakan so abu amma bai nufa ba yakan zama kuma ya so abu kuma ya nufe shi Allah ya so imani daga waɗanda suke mummune kuma ya nufe su da imani alhamdulillah Allah ubangiji bai so kafirci ba daga waɗanda suke kafirai amma kuma ya nufe su da kafirci ya so su imani amma bai nufe su imanin ba sai ya zama ya nufe su ne da kafirci to ah, haka walau sha Allah makatatalu walakin Allah fa'alu ma yurid Allah yana aikata duk abin da ya so min tawfiki man sha daga yin ganda katar ga wanda ya so wasu zulani man sha da tabar da wanda ya so shi yasa kai da Allah ya yi ma ganda katar ka ko gode wa Allah da wata dabara ce taka ba ba wayo naka ba wayanda Allah ya tabar din ba wai kafi su wayo bane ko kafi su hange a'a kai kawai Allah ya maƙam da katar ne har ka tsaya ga imanin ka tsaya ga ayyukan imanin wayanda kuma su ba haka ba dan ba a nufe su da haka ba ba yi musu gam da katar ga haka ba Allah tabbatar da mu musa shirya to يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون to ya ayyuhal ladzina amanu ya wayanda yake sun yi imani an fiku ku ciyar fi sabilillah a cikin taimakawa addinin Allah fi wajibin ciyar wannan ta yi ta zamo wajiba akwai inda ciyarwa take zamowa wajiba a kamar ya zamo kafirai sun kawo kasan musulmi hari bayan da za a yi a kore su sai an nemi makamai alhali mai tilmalin musulmi ba ba ba ba kudin siyan makamai to a sannan ciyarwa ta zama wajiba ta zama wajiba ko kuma a ga wani musulmi yana neman a ga wani musulmi yana neman halaka to wajibi ne a a cikin al'ummar musulmi a samu a tserar da shi a yi abin da zai zamo tserarwa gare shi ba daidai ba ne musulmi ya halaka a cikin musulmi a ce yana cikin musulmi rashin lafiya ta ci karfinsa ba magani a- in an yi maganin allah bai nufa maganin ya ce ba to wannan wani abu ne daban amma a ce gaba ɗaya ga musulmi yana zaune kuma a cikin jama'ar musulmi amma har rashin lafiya ta ci karfinsa ba wanda ya taɓa kula da maganinsa ai wannan an tozarta an bar ciyarwa wadda take wajiba domin ko wajibi ne a ciyar a- a nemo masa magani au gairihi ko inda yake ciyarwa ba wajiba ba a, akwai inda yake ciyarwar ba wajiba ba a taimakawa duk mai neman taimako ko da abin da yake nema bai zamo dole ga rayuwarsa ba amma dai zai taimaka masa a rayuwar to wannan an so amma abin da yake dole a rayuwa ta dan adam ai dole ne musulmi ya samu a cikin musulmi matuƙa yana cikin al'umman musulmi mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta muku shi Eh, abin nan da aka ce ku ciyar ba fa naku bane na Allah ne tabaraka wa ta'ala Eh, Allah ne ya ba ku kuma ya umarce ku ku ciyar kuma ya muku alkawari a wani wajen cewa matukar kun ciyar to Allah zai mayar muku wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqina amin kabli an ya ta yau ku ciyar fa kafin a ce rana ta zo ko ta yi ku tara dukiyar ba ku ciyar ba dukiyar ta ku ta taruwa ta ta taruwa ta ta taruwa amma ba fa za ku dore da dukiyar nan ba akwai wata rana tana tafe لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم da ba ku da iko ba su kurci abin da kai sakace a cikinsa wal halasu min azabihi ba ku da ikon ku kubuta daga azabar wannan rana me yasa aka ce ba ku da ikon wannan li'annahu la bai'un fi domin wannan rana ce wadda ba magana ciniki ba magana fansa in azaba ta wajaba a kanka ba wani abin da za ka bayar ka fanshi kanka da wannan lau ma filari wa mislahu ma'ahu lafta da bihi min su il azabi wa maljama wannan da kuma aka ce ma tukubbila minhum duk abin da za su kawo don su fanshi kansu ba fa za a karba ba shi yasa tun anan ka ba da ɗan kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamrati ku kiyaye wuta ko da da ba da dan bangare ne na dabino daya kwayar dabino daya ka gutsura ka raba da wanda yake mabukaci wannan guntun dabinan da ka bayar guntun kwayar dabinan da ka bayar sai ta ya zamo sababin tsirarka ne daga wuta sai ya zama sababin tsirarka ne daga wuta fata suluna fi ma tunfiquna balle a ce kun samu abin da kuke ciyarwa wato a wannan ranar ne za ku samu duk abin da kuke ciyar duk abin da kuke ciyar a nan duniya to a wannan ranar za ku ga sakamakon sa aw taftadu da bihi min al'azabi ko ko wato ba wani ciniki a wannan ranar balle fa tu hasiluna bihi ma tunfiquna a ce da sababin cinikin ku samu abin da za ku ciyar inna a wannan ranar ba maganar ciyarwa a nan duniya ne kuke da dama ku ciyar dan Allah ku nuna bajinta ku amma kun je lahira magana bajinta kuma ta kare yadda aka faɗa a ƙarshen suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarimin fa asaddaqa wa akun minas salihin ba wa yazo ga zuciyar ya tara mutuwa ta zo ya ringa Allah to Allah a ƙara mun ko kwana ɗaya in ya so a ga irin bajintar da zan yi Allah za a faɗa masa cewa ina ai ba magana a ƙara ma walan yuakhiran lahu nafsa ni za ja ajaluha Allah ba a jinkirtawa rai matukar ajalin ran ya zo da ajali ya zo sai dai a tafi ba abin da ya rage sai dai a tafi to wallahala ba ku da ikon kuma autabta duna bihi min al'azabi ba wani ciniki balle a ce kun fanshi kanku da shi daga azaba tab ibtada ake cewa aw tabtaduna da tar yafi aw tabtaduna bihi min al'azabi labtadau bihi kaga duka qur'ani inda yazo da da ibtada ibtada labtadau bihi to wala kullatu ba abuta a wannan ranar wala sadaqatu ba abuta da za ta amfana har a ce ta har a ce ahin laukum abokanku za su taimaka muku a kansa abutar da za ta amfanar a lahira ita ce abutar da aka yi ta a cikin tsoron Allah abutar da aka yi zuwa masallaci abutar da aka yi ta zuwa ayyuka na alheri zuwa makaranta zama na a gyara tsakanin mutane amma ba a yi abota akan wani abu ba a yi abota akan adan ne bayan Allah kwaro da gani sai kai mu ne za mu kawo wannan kayan mun kawo sai yadda muka gara ma za mu siyar bara mu san kulle kullen da za mu yi zama sai mu ne za mu ba irin wannan abotar ba wannan abotar kan a ran nan sai ta zamo nadama alahillahu yawma izin ba'aruhum li ba'arin aduwwun illal muttaqina masu takama da cewa a duniya su kansu ya hadu kansu ya hadu akan ya za su yi duniyar ta kai musu to a ranar lahira sai su koma gaba suke da juna gaba suke da juna masu abutar da har lahira suna nan da abotar su su ne masu abotar da suka yi ta musu tsoron Allah a wala shafa'atun ba wani ceto ba wani da zai ceto gare ku bi gairi izini in ba Allah ne yadda ba ballantana a ce za ku dogara wato bisa masu ceto gare ku ta lakum da za su yi ceto gare ku wacce ce wannan ranar da ake taba da tsoro da zuwanta ake cewa duk mai aiki kirki ya kokari ya ga yayi aikin na kirkin kafin a ce ranar nan ta zo ita ce ranar alkiyama ranar alkiyama ake fada wal kafiruna wa'anda suka kafirce da Allah wa bima farara alaihim suka kafirce da abinda Allah ya dora a kansu Allah ya ce su yi suka ce su ba za su yi ba suna da nasu hayyam hum zalimuna hakika kan su ne suka zalunci kawunan su an fusan su suka zalunci kawunan su bitar ke mutakadima da barin su gabatarwa ga ranar bukata liwar ihim amran layi don su aje umarnin Allah ba inda ya dace a ajiye ba sun ajiye umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ba inda yake ya dace a ce an ajiye ba. To Allahu. To ita wannan ayar ana mata kirari da cewa a duk ƙur'ani ba ayar da ta kai kamar ita ta fi kowace aya a cikin ƙur'ani yanda zai zo nan gaba wa a cikin tafsirin nan to to da
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله سبحانه وتعالى لا ilaha illa huwa ba wanda yake ya cancanci a ce an bauta masa in ba shi ba la ma'abu da bi haƙi ba wanda ake bautawa bautawa ko ta gaskiya wato wanda ana bauta masa dan ya cancanci a bauta masa filo juri a cikin samuwa gaba ɗaya illa huwa sai goshi Allah shi kadai ne ya cancanci a bauta masa duk mai bauta wani abu daban ba Allah ba to yana yana bautawa abin da bai cancanci a bauta masa bane Allah shi kadai shi ya halitta ashe kenan shi ya cancanci a bautawa Allah shi kadai ke tafi da lamarin halitta baki ɗayan halitta mulkin sa ne ashe shi ne ya cancanci a bauta masa afa man ya haluku kamar la ya haluku alhayyu ubangijin da yake rayayye addaimul baqai wanda wanzuwarsa har abada alqayyum wanda yake tsayawa da lamarin halitta albalu wanda yake ya kai matuka a wajen tsayawa da tafi da lamarin halitta da halitta gaba daya duk girmanta duk kankantarta duk ya wula daukakarta duk wulakantuwarta to Allah ne da yake tafi da lamarinta ba wani abu wanda yake tafi da kansa ko wani abu daban yake tafi da shi ba Allah ba a cikin halittar nan la ta huzuhu sinatu gengedi bai ruka ubangiji tabaraka wa ta'ala domin da a ce gengedin zai rike shi ai da an samu ɓaci ko ɓanna a cikin halitta sai a wayi gari rana tana karo da wata ko wata yana karo da duniya amma da yanda irin yanda yake akuwa a duniya yanzu matukin yana gingidi me baya amkuwa wanda yake tafi da mota in yana gingidi ko mai tafi da mana abu yana gingidi me baya amkuwa sai a wayi gari a ji a tushe sabon isa na wata alakan gingidi baya rukun solano haka nan bacci takidu wannan an faɗa ne don a ƙarfafa likarunihi hayyan ƙayyuma don zamawar ubangiji rayayye ne mai tsayawa da lamarin halitta gaba ɗaya domin duk wanda gengedi ya kama shi ko bacci ya kama shi sai zamo abin tsarewa daga rayuwa cikakkiya ta tsira alhibzi wata dubiri kiyaye wasa da tafiyar wasa ga lamura sai zamo ya takaita mai takaitaccen kiyayewa ne da tafi da lamura wa nafiyo haka nan kuma da aka ce la ta zo sinatun wala nomun korewa ne na a ce za a kamanta Allah da wani Eh, Allah subhanahu wata'ala bai kama da kome ba lahu ma fi samawati duk abin da yake cikin sammai wa ma fil ardi da duk abin da yake cikin ƙasa to na Allah ne itijajo wannan kafa hujja ne ala tafarrudihi bisa cewa Allah ya kadaita da zama wasa ubangiji wata karirun tabbatarwa ne likayyumi yatihi ga tsayawarsa da lamarin halitta gaba daya man dallazi yashfa'u indahu waye ya isa a ce ya yi ceto a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai la ahada yashfa'u indahu ai ba wanda zai ceto a wajensa illa bi iznihi sai fa da yardar Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izini in Allah ya izini to an- za a samu masu ceto bayanun likibriyai wannan bayani ne ga isar Allah la ahada yastaqillu ba wani da yake ya sadaukanta da ce da ke ce zai ije abinda Allah ya nufa da cetonsa an an yi awikahu ballantana a ce zai hana shi zartar da abin da ya nufa ina dan dan taurin kai ubangiji ya wuce wannan Eh, masu mulkin duniya su akan samu haka shugaba ya umarni a ce an ki Eh, akwai shugaban ba da zai umarni nan take a ce to an tube ka tunda dai kai zaka ba mu wannan umarnin to mun tube ka kaga an nuna bai isa ba kenan to Allah subhanahu wataala ba wannan amlikin sa yaran ma bai na aidihim Allah ya san duk abin da yake gaban halitta wato abin da ya huce na daga lamarin su ya san duk abin da ah, ya huce a lamarin halitta ma alfahun da kuma abin da za su tarar ai amrar duniya wal ahira Allah ya san lamarin duniya da lahira ya san yanda kowa ya faru tun asali da yanda ya rayu a nan duniya da yanda nan gaba zai rayu da yanda nan gaba rayuwarsa a lahira za ta zama to Allah duk yana sane da wannan akan komai to wala yuduna bi shay su kan bayi ba su iya kewayewa da wani abu min ilmihi daga sanin Allah nan ilmu masdari ne amma an yi amfani da shi ana nufin sunan maf'uli ai ma'alumihi abinda Allah ya sani illa bima sha sai fa abinda Allah ya nufa an yu'allimahum ya sanar da su ta fuskar ya bai wa manzanni labari su kuma su ba da labari ga sauran halitta ko kuma ta hanyoyi dai daban-daban ta yi a sanar da bawa abu ma ta fuskar ilhama Da irin wannan yana zuwa amma dai a hakika waye mai sanarwa Allah tabaraka ta'ala ta yi ta fuskar bincike mai bincike ya ce ya gano kaza amma wannan abin da ya gano waye ganar da shi Allah tabaraka ta'ala shi yasa ko bawa ya sani ko bai sani ba Allah shine mai sanarwa shi bawa hakika bai san kome ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wannan dalili ne bisa cewa Allah ya kadaita da sani na wanda yake zati da dali zulumin da yake ya shiryar da mu bisa cewa ashe Allah shi kadai ne wasiya kursiyu samawati wal ard al kursi na ubangiji ya yalwaci sammai da kasai taswirul li azamatihi surantawa ne ga girman ubangiji tabaraka wa ta'ala ko girman kursin nasa wasu suka ce ai ilimin su ilimin Allah ilimin Allah ya kewaye da sammai da ƙasai ba wani abu a cikin sama ko ƙasa da Allah bai son shi ba min al-qurrasati an ɗauko shi ne daga kurrasa ta kadda daga kurrasatu aka kawo lafazin kursiyu an ambaci ilimi ne da inda yake saboda a takarda ne akan rubuta ilimi to shi yasa sai aka kira takaddar ilimin ma gaba daya wakila wasu ka ce a'a abinda ake nufi da kursiyu sarautar Allah ya zamo ambato ne ga abu bi makanihi da inda yake wanda shi ne kamar matsalan gado na sarauta yadda sarakai na duniya aka san suka riki kujeran mulki eh, wanda za su zauna a kai a ce na kusa da su suna nan tare da su to sai aka yi kamanta wannan cewa yau ai ubangiji subhanahu wata'ala sarautarsa ta kewaye da sammai da kasai gaba daya wasu suka ce alkursin shi a kansa ya kunsa su sammai da kasai saboda hadisin a Mm. Ah, in aka ce za a kwatanta samman nan guda bakwai da alkursun ubangiji to sai ko kamar dirhamomi ne guda bakwai da aka jefa su a cikin garkuwa da an jefa dirhamai bakwai a cikin garkuwa ba sai dai su ta yawo ba ga fili nan fal sai dai su ta yawo fifikon al'arshi bisa kursi hilkati kamar fifikon katon jeji ne bisa zobe zobe yanzu dan an jefa shi a kungurmin jeji jejin zai san an jefa wani zobe ma a ciki ba sai dai ka gama rayuwa kamar ma watakila kana neman zobe a cikin wannan jejin amma baka kai ga gano shi ba kuma yana nan a jejin yana nan a jejin to haka alkursi yake in an kwatanta da al'arshi su kuma sammai bakwan nan daga sannan bakwai in an kwatanta da alkursin kamar silalla ne guda bakwai a ce a jefa a cikin wato garkuwa yadda sai dai silallan da su ta yawo a cikin garkuwan nan wala ya uduhu hibzuhuma kiyaye samman nan da kasan nan bai da wayar ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala tafi da lamarin samman nan da kasan nan da duk halitta ma ba wani aiki bane a haƙƙinsa ba wai haƙƙi ba aiki bane a haƙƙinsa masu mulki na duniya a ce suna tafi da nan amma kuma wahala wajen tafi da wannan da shi ba tafiyar ruwan majazan ne amma dai duk da haka sai su zama a cikin wahala suke ga masu yi aiki ga sauransu amma Allah subhanahu wata'ala shi da halittar sai yana tafi da ita ba tare da cewa tafi da ita aiki ne a gare shi ba wa huwal aliyu ubangiji shine madaukaki fauka halki bulbushin halittar sabil kahari da rinjaye a kansu al-azim mai girma allazi yustaqaru ilayhi kullu ma siwa wanda in za a kwatanta komai da shi sai wannan abin ya koma wulakantacce to wa hadhihi al wannan aya ita ce ayatul kursi wanda ita ce mafi girman aya a cikin qur'ani ya zo a hadisi sulusal qur'ani cewa ita ta yi daidai da sulusun qur'ani wanda ya karanta ta farkon daransa bayan da za a yi shaidan yauje kusa da shi
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم
Tula ikiraha fiddin kafiran da suke zaune cikin musulmi da alkawari ba a ce za a yi musu dole sai sun dawo musulunci ba la ikira bayin dole li ahalil ahadi ga kafiran da ake zaune da su da alkawari fiddini a cikin cewa dole sai sun shigo addinin musulunci ala duhuli fi bisa shiga a cikin addinin musulunci ta ta bayyana rushu hakika shari'a ta bayyana shari'a ta fito fili ta bayyana min algai daga bata da zahara shari'a ta bayyana da ayoyi mabayyana ya bayyana cewa imani shari'a ne ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da duk abin da Allah ya nema daga bawa ya ba da gaskiya da shi wannan shine shari'ar bawa a kafirci ko bata ne shine bacewa abin da bawa ya kudirce ya zama bawa ya kudirce ba daidai ba to wannan shine kafirci wannan aya ta sauka ne fi hinna a cikinsu to fi man kana lahu nazalat aya ta sauka ne fi man kana lahu auladu a cikin wanda yake yana da 'ya'ya daga mutanen madina ta hawwado sai 'ya'yan nan nasa suka koma yahudanci 'ya'yan nan suka koma yahudanci ya yi nufin yi musu dole sai sun musulunta ya zama kenan ta banta da ahlul kitabi su ne wanda aka ce ba za a ce za a yi musu dole kan sai sun karbi musulunci ba amma wanda suke ba ahlul kitabi ba su ai musu dole kenan a karban musulunci a kan su karba addini au amu ko ko magana ce wadda take ta hada har su ma wanda suke ba yahudu ko nasara ba mansuhum amma kuma an yi nassinta ne da fadin Allah jahidil kuffara wal munafiqina wa galus alaihim amma kauli na farko a ce ta banta ne da wanda suke zaune daga cikin kafirai a cikin musulmi da alkawari to haka din wannan kaulin ya fi cancanta ya fi kamata da abi kamar ya furbi daguti wanda duk ya kafirce da shaidan a shaidani me ake kira dagutu shaidan duk wani abu wanda zai kau da bawa daga Allah tabaraka wa ta'ala malamai sukan ce shi ma dai dagutu ne shi yasa babban abin nema daga bawa a hakika shine fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala ya zama a duk lamarinsa Allah ya fuskanta illa iyaka wato kafircin hawa hawa ne akwai kafircin wanda shi gumaka ya dosa ko wani abu can daban ya dosa da ibadarsa to wannan kafirci mummuna kenan to wanda shi yake raba mutum da addini gaba daya wa yumin billahi wanda ya yi imani da Allah faqad istamsaka to hakika ya ruko bil urwatil wuska da igiya wadda take amintacciya bil aqd da kulli wanda yake muhakkami abin kyautatawa buska din nan muwannasul ausaki muwannasin ausaku ne ausaku buska kamar awwalu da ula ko akbaru da kubra ko a to lam sama laha wadda ba yankewa gare ta har abada hatta tuwajjihu ila aljannati sai ta kai shi ga aljanna wallahu sami'u ubangiji mai ji ne bil aqwali da duk abin da bayi ke faɗa alimu masani ne bin niyyati da niyoyin bayi الله ولي الذين آمنوا الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
To, a Ubangiji na waliyul lazina amanu shi ne mai taimakon waɗanda suke mummunai. Ayin lazina alima annahum yu'minuna a waɗanda Allah ya san za su ba da gaskiya. Ya hurjuhum yana fidda su mina zulumati daga duhai. Shi mafassuru ya tafi zuwa cewa wannan da aka kira su haka din majazan ne dan bi itibari ma na ilai. Kenan taimakon ga waɗanda a yanzu kafirai ne amma nan gaba za su koma mummune kenan amma ta yi a ɗauke shi bisa cewa ai ba wai sai lalle ta fuskar majazin ba har ta fuskar hakikan ma waɗanda ma a yanzu mummunan ne to Allah yana taimakon su cewa ana fitar da su daga duhu ba sai lalle duhun kafirci ba duk wani abu ma da zai dunguma su a cikin rayuwa to inda suna bisa imani sai Allah ya nuna musu ya zafi nan ya zama wannan abun bai dunguma musu rayuwa ba da ya sa sun kasa a wato sun ya zafi ba a ba sun kasa gaba sun kasa baya Allah subhanahu wataala yana faɗa ya yi lazina amanu ta taqullaha ya Allah kun furqana inda za ku ji tsoron Allah to ai koyaushe ubangiji zai sanya muku yanda za ku iya ganewa za ku iya bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba shi yasa barin bawa lamarin Allah shi ke sawa ya fada a halin wato dimuwa ya kasa gaba ya kasa baya yuhurju Allah yana fidda su mina zulumati daga duhai aljahali jahilci da bin son zuciya washu bai da rikice-rikice almu'addiyati ila al-kufri wanda takan sada bawa zuwa kafirci da sababin shiriyar da su din da yake ilan nuri zuwa haske menene hasken al-imani zuwa ga imani wallazina kafaru amma wa'anda suka kafirai wayannan da suka kafirta allazina alima Allahu annahum la yu'minuna wanda Allah ya san cewa su kan ba yanda za a ce sun yi imani musammimuna abadan alal kore masu dagewa ne har abada musu kafirci duk yadda za ka yi ka raba kafiri da kafirci in ba wanda Allah ya nufi shari'a ba sai nuna ma yau an shi akan daidai yake in ma ka nemi kore shi har ya ga ba shi da mafita to ya ringa ma da'awar yanci ga yana da yancin yi abin da yake so yana da yancin yi abin da yake so ko ba daidai ba ne to shi yasa waɗanda suka kafirai auliya'un majibintan lamarin su a ɗagutu shaidanu shaidanu ne ke tafi da lamarin su shi yasa sai a nuna musu abin da ba daidai ba su ringa ganin su a yi daidai afa man zuyina lahu su amalihi fara'ehu hasanan fa inna la yuridu man yasha wa yahdi man yasha yuhrijuna wannan shaidanin suna fidda su minan nuri daga haske alfidiri wanda ake halittar su ko wanda aka halicce su a kansa ila zulumati zuwa duhai a shukoki ko kwanto washu bahi da rikice-rikice ula'ika asabun nari masu wannan sifar da aka ambata su ne yan wuta masu wannan sifar da aka ambata su ne yan wuta hun fiya haliduna su kan masu dawwama ne a cikin wuta in sun shiga ba magana fita duk wanda yake kafiri in ya shiga wuta to ba magana fita to sun masalla ko tashi nan an kawo kan